وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قال شيخ الإسلام وكما أن من خالفه وشاقه وعاده هو الشقي الهالك فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن إلى غيره ورضي به بدلا منه هو هالك أيضا وفي هذا نفهم كفر من أنكر سنة الرسول واختفى بالقرآن قال الآجري وكذلك جميع فرائض الله عز وجل التي فرضها الله جل وعلا في كتابه لا يؤلم حكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قول علماء المسلمين من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين عباد الله ومن هذا نفهم أنه لا يجوز ترك السنة لقول أحد من الناس قال الخطيب البغدادي لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا حبه صلى الله عليه وسلم أكو أن يزو ذكر بعد دين المسلمين ka zo kana so ka musulunta ok me dalilin ya sa kake so ka musulunta okay so zan faɗa maka wasu kalmomi yarda da waɗannan kalmomin shi zai mai da kai musulmi ka yarda ka ce la ilaha illallahu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ma'anar wannan kalmomi shine ka yarda cewa babu wanda ya cancanta a bautawa sai Allah shi kadai ka yarda da haka ok ka yarda ok sannan ka yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne annabin da ya cancanta a bishi a yarda da manzancinsa a halin yanzu ok so yardarka da waɗannan kalmomi guda biyu su suka mai da kai musulmi ok akwai sunaye na musulunci menene sunan da da ake kiranka james to wanne suna kuma kake sha'awa a cikin sunayen musulmi mustapha to ya zaɓi ɗaya daga cikin sunaye kuma siffofi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ma'anarsa shi ne zaɓaɓɓe daga cikin mutane to muna addu'a allah ya sa ka zama na musamman a cikin addinin musulunci allah ya tabbatar da kai akan addinin allah masha allah insha allah wa min hadha nafhamu ibadallah أنه لا يجوز ترك السنة لقول أحد من الناس قال الخطيب البغدادي لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا من حقوق النبي صلى الله علينا عليه وسلم علينا عباد الله حبه قال الله تعالى في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون خسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال الخطابي حب الإنسان نفسه طبع وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطبائع وتغييرها عما جبلت عليه قلت فعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع ثم تأمل فعرف باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة فأخبر بما اقتضاه الاختيار عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وعن أنس بن مالك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكون المرء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رابعا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا عباد الله الصلاة والسلام عليه يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتب الله له عشر حسنات وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين آمين آمين قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال لي جبريل فقال قال لي جبريل رجم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رجم أنف عبد دخل عليه رمضان ثم لم يغفر له فقلت آمين ثم قال رجم أنف أنف امرئ ذكرت عنده ذكرت عنده فلم يصل علي فقلت آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawudanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da aminci da alheri da albarka da daraja da kima da martaba su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tare da sahabbansa da iyalan gidansa da matansa da 'ya'yansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa tun daga wancan lokaci har izuwa ranar da Allah zai tahi kiyama bayan haka ya ku yan uwana masu albarka wannan ita ne hutubar mu ta hudu daga cikin siris na hudubobi da muka alkawaranta muku cewa za mu yi su don mu bayyana wa al'ummar duniya matsayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da martabarsa da kimarsa sannan da matsayin addininsa da sunnarsa da matsayin littafinsa hutubar da muka yi ta uku a ƙarshe mun tsaya akan hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa abu huraira yarda yana faɗa wani daga cikin mutane yana cewa idza haddastuka an rasulillahi idan na baka hadisi daga manzan allah fala tadrib lahu masalan kar ka sake buga bin misali da maganar wani wannan ita ne magana ta ƙarshe da muka faɗa a hutubar mu da ta gabata yanzu kuma za mu ɗora muna masu cewa allah kai mana dace da faɗin daidai da aikata daidai da kuma tafiya akan tsari na daidai shekul islam ibn taimiyyat al-harrani allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi yake cewa kamar yadda duk wanda ya saba wa manzan allah yayi wa manzan allah karan tsaye yayi gaba da annabi ya zamanto shaƙiyi halakakke to haka kuma duk wanda ya bujire masa ya kuma bujire wa abin da ya zo da hina alƙur'ani da kuma sunnarsa ya nutsu da wani abu daban ba abin da annabi ya zo da shi ba to shi ma wannan halakakke ne har ilau shekul islam ya faɗi wannan magana a cikin fatawa nashi mujalladi na sha tara shafi na ɗari da biyar daidai saboda haka da wannan ne muka gane cewa ashe kenan duk mutumin da ke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai iya hallaka har ya kai ga matakin mutuwa gaba ɗaya ko ya kai ga matakin kafirta gaba ɗaya al'imamul ajurri Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi ya ce hakanan dukkanin gaba ɗayan farillai wanda Allah maɗaukacin sarki ya sauƙi waɗanda Allah ya farlanta su a kan mutane a cikin littafinsa ba a gane su kuma ba a fahimtar su sai an bi ta sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama misali ka ɗauki sallah sallah Allah maɗaukacin sarki ya ce a yi sallah ya kawo ayoyi da suka nuna a yi sallah ya faɗi wasu lokuta na sallah a cikin alkur'ani amma wasu lokutan ya yi shiru a kansu sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta zo ta bayyana mana ya ake sallah sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi ruku'u ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya nuna mana mu yi ruku'u mu yi sujuda amma bai siffanta mana yadda ruku'un nan yake da yadda sujudan nan take cewa a kama gwiwa a sunkuya kai sannan a tsora goshi a ƙasa a yi kaza a yi kaza ba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita zo ta bayyana mana wannan da wannan ne al-Imam al-Ajurri yake faɗa cewa ba yadda za a yi ka fahimci wani abu na alkur'ani ko da yawa daga cikin al'amuran alkur'ani sai ka ratsa ta gidan sunnar annabi muhammadu in kwa kace za ka yi aiki da iya abin da ka samu a littafin allah kadai to lalle za ka hallaka kuma za ka kafircewa allah wannan shi ne don haka ya ce wannan ita ce maganganun malamai na musulunci wanda duk ya faɗi wata magana saɓanin haka kharaja an millatil islami ya fita daga tafarkin addinin allah ya shiga wata tafarki na mulhidai na masu tauye addinin Allah da kuma bauɗewa abinda Allah maɗaukakin sarki yace da kuma manzan Allah wannan ne sai ƙara nuna mana cewa ashe kenan bai halatta kuma abu wani magana ta wani mutum ba bayan ga a maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin duk abin da za mu yi na addini ko kuma duk abin da za mu yi na rayuwa al-imam al-khatib al-baghdadi mai littafin tarihu baghdad kusan mujalladi 70 ne ko sama da haka yake cewa la yanbaghi an yuqallada ahadun fi tarki ma thabatat bihi sunnatu rasulillah bai dacewa ba halal bane abu maganar wani mutum cikin barin abin da sunna ta tabbatar da ayi shi sunna ta ce ayi kaza sai wani ya ce kar ayi ya ce to bai halatta abu maganar wannan wanda ya ce kar ayi din ba in ji imamul bagadadi Allah ya haɗa mu da shi a aljannar firdaus abu na uku daga cikin abubuwan da suke haƙƙi ne gare mu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine son sa dole mu so manzan Allah ya ku bayin Allah dole mu kaunace shi sama da kaunar kowa da komai a duniya Allah ya faɗa a cikin suratul tauba aya ta 24 yace ka ce musu idan iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuke tsurwurta kuke nema da kasuwancin da kuke tsoron karya lalace ya karye da gidaje da kuka gina kuka yarda da kwanciya a cikinsu sun fi soyuwa gare ku sama da Allah da annabi Muhammadu da kuma ƙoƙarin ɗaukaka addinin Allah to ku jira har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa na ƙiyama ko kuma zai zo da al'amarinsa na yi muku hukunci Allah baya ƙaunar waɗanda suke azzalumai Allah baya shiryar da waɗanda suke azzalumai ya faɗa har ilau a cikin suratul ahzab ya ce annabi shi ya fi cancanta da kowa matansa kuma iyayen muminai ne don haka shi ya fi cancanta da kaso sama da kanka sama da babanka sama da mamarka sama da kowa a cikin addinin musulunci abdullahi dan hisham ya ce wata rana muna tafiya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana rike da hannun sayyidina umar sai sayyidina umar shauki ya ɗebe shi ƙaunar annabi ta kwashe shi sai ya faɗi wata magana yana ganin zai burge annabi a kuskure ce sai ce ya rasulallah ya kai manzan Allah la'anta a habbu ilayya min kulli shay'in na rantse da Allah na fi son ka sama da komai a duniya illa min nafsi kawai kaina ne na fi so sama da kai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ba haka abin yake ba ya kai Umar wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika ba za ka zama cikakken mai imani ba har sai ka fi so na sama da hatta kan naka faƙala umar sai umar ya ce fa inna hul'ana to yanzu na gane wallahi la'anta ahabba ilai ahabbu ilayya min nafsi na rantse da Allah yanzu na fi son ka sama da yadda nake son hatta kaina faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama al'ana ya umar annabi sai ya ce yanzu ka cika mai cikakken imani ya kai umar jama'a idan annabi bai wa umar mujamala ba to a kace tsammanin za a yi wa mujamala ma'ana a ɗaga mar kafa a kau da kai ko da ya faɗi maganar da ba kuskure ba daidai ba ce ba a bashi idan annabi bai wa umar mujamala ba to wa ya cancanta a yi wa mujamala a duk duniyan nan na rantse da Allah babu shi saboda haka ɗayan biyu in ma dai kaso Allah kaso manzan Allah sama da duk wani wanda kake so a duniya in ma ka hallaka wannan shi ne kawai yasa al-imam ibnu hajar ya rawaito magana daga al-imam abu sulaiman al-khattabi Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi yace wato abin da ya faru shine shi kaso kanka sama da kowa wani tsari ne na ɗabi'a galibi ɗabi'ar ɗan adam ta ginu akan haka shi yasa zaka ji har karin magana Hausawa suke suna cewa so so ne amma son kai yafi to wannan ɗabi'a ce an ji al-Imam al-Khattabi yace shi kuma son wani zaɓi ne kana da dama ka zaɓi cewa wane ka fi son sa sama da kowa yace shi kuma wannan yana faruwa ne saboda wasu sabubba da suke faruwa na abin da yasa zaka so wannan mutumin to annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana nufin Umar yayi zaɓe a cikin duk duniya a cikin sosa na zaɓe wa ya fi so ya zama shi ya fi so wanda babu wani tafarki na zuciya da zai juya umar daga san wani sama da shi kansa ɗin amma saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine dalilin kubutarsa daga azaba da shigarsa aljanna sai manzon Allah ya nuna masa cewa dolansa ya so annabin sama da shi kan nasa duk da ɗabi'a ta ginu akan cewa ɗan adam ya fi son kansa sama da kowa jama'a kun fahimci wannan magana da ke ku amma idan ka kalli matsayin annabi na wanda shi ne dalilin tsiranka duniya da lahira to hatta kan naka kanta baka isa ka so ta sama da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anas ya rawaito hadisi jama'a yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce imanin ɗayan ku baya cika har sai na zama ni ne mafi soyuwa a gare shi sama da baban shi da ɗan shi da duk duniya gaba ɗaya da duk duniya gaba ɗaya wannan hadisi karanta littafin bukhari da muslim zaka ainihin wato same shi har ilau da anas ya sake rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku duk mutumin da ya same su to ya samu ɗanɗanon imani na farko ya zamanto Allah da manzansa su ne mafi soyuwa a gurinsa sama da kowa ma'ana kowa ɗin nan bahaushe ce hadda kowar wake kowa hadda kowar wake ina maganar kowa hadda kowar wake hadda uwarka hadda ubanka sai ka fi san Allah da annabi sama da su kafin ka zama cikakken mai imani ina ma'anar kowa hadda kowar wake har da kai kanka sai ka fi san Allah da annabi sama da kanka kafin ka zama cikakken mai imani sannan abu na biyu daga cikin abin da in ka same su Allah ya ɗiga ɗanɗanon imani a zuciyarka in ji annabi Muhammad manzo Allah ya ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah mutum ya so mutum ba dan komai ba sai dan Allah yasa idan kaga kana gaba da wani ka binciki kanka me yasa kake gaba da shi kana gaba da shi ne saboda Allah ba shi duniya ka bata kana gaba da hi ne saboda Allah ba hi matsayi ka bata kana gaba da hi ne saboda Allah mar ɗaukaka da daraja ka bata kana gaba da hi ne saboda wani abu a duniyawi wani abu na duniya wallahi tallahi ka sani ka hallaka domin ka'idar Allah ita ne almuslimu akhul muslim la yuzlibuhu wa la yuslimuhu wato musulmi dan uwan musulmi ne abokin ƙaunarsa ne ya sa manzan Allah ya faɗi wata magana mai hatsari ko mai alheri ya ce wallahi bari in gaya muku la ta kulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba wallahi sai kuna da imani na rantse da Allah duk wanda ba da imani in ji annabi Muhammad ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba sai annabi ya sake cewa wala tu'minu hatta tahabbu ba za kuma ku samu cikakken imani ba sai kun dawo kuna son junanku ku al'ummar musulmi wannan maganar kana karanta ta kana ji ana faɗarta ba karamar magana ba ce duk abin da aka ce idan ba ka da shi ba ka da imani ba karamar magana ba ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku taɓa zamantowa masu imani ba sai kuna son junanku sai annabi ya ce to wala Allah za ku tambayi me zai sa ku dinga son junan kuɗin sai manzo Allah ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum yanzu bana nuna muku wani abin da zai zama in kuna yin sa za ku dinga son junan ku ba qala na'am suka ce tabbas a gaya mana qala afshu salama bainakum sai manzo Allah ya ce ku dinga yada sallama tsakaninku duk inda ka game da yan uwanku musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum akramaka Allah assalamu alaikum me kallon ka ba kauye ya kalle ka me kallon ka ba gidaje ya kalle ka na rantse da Allah shi ne cikakken ba gidaje domin kai kana yin abin da zai kara maka soyayya tsakaninka da musulmi wannan soyayya tsakaninka da musulmin yan uwanka kuma ta kara maka son Allah da imani da Allah don haka kai kai ne wayayye wallahi shi shine ba gidaje amma yau an waye gari saboda shaidan har ma hana wasu ake su yi wa 'yan uwansu musulmi sallama haka ne ko ba haka ba tare da cewa alhamdulillah karantarwa sunna ta zo ta dakatar da wannan abin ya ragu amma dai har yanzu akwai ƙurƙushin masu ganin cewa bai halatta a yi wa wani sallama bai halatta a ciyan kan wani bai halatta a yi wa wani aure bai halatta a yi wa bai halatta a yi kaza dole sai mun yi wannan saboda haka ka duba ka ga wanda kake gaba da shi me yasa annabi ya ce daga cikin alamar kana da ɗanɗanon imani shine ka so mutum ba don komai ba sai don Allah me ma'anar don Allah ka gan shi yana bin sunna ka gan shi ya yi imani da Allah ka gan shi yana ƙoƙarin ibada ka gan shi mutumin kirki ka gan shi mai riƙon amana ka gan shi mai gaskiya ka gan shi mai son iyayensa mai biyayya ga iyaye ka gan shi mai zuwa sallar jam'i ka gan shi mai azumin nafila ka gan shi mai gaskiya cikin magana ka gan shi mai rikon amana idan an bashi duk wasu siffofi na mutumin arziki bawan Allah musulmin kwarai ka gan shi da wannan sai ka ji kana son hito alama ce ta kana da imani amma a ce mutumin da yake da wannan siffofi ka rasa wanda za ka yi gaba da shi sai shi kawai saboda wani abin duniya ka san Allah ya siffanta shi da irin waɗannan amma kana gaba da shi kana kiyayya da shi wallahi wallahi kitta an takuna munafika kana dab da ka zama munafiki kai hankali kana dab da ka zama munafiki kai hankali Allah ya tsare mu dan haka sai annabi ya ce abu na uku wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an an yuqdhafa fi nari ba'da an anqadhahu Allah minha mutum yaji yana tsamar kafirci kamar yadda yake kyamar shiga wuta ya dinga kyamar kafirci ya dinga kin kafirci ka duba ka ga yadda mutanenmu suka koma abokan kafirai suka koma masu ƙaunar kafirai suka koma masu taimakon kafirai suka koma masu agazawa kafirai a ofis ne a gurin aiki ne duk wani abin da ya taso sai ka ji ana cewa malam arna guda kaza ne musulmi kuma guda kaza idan aiki aka zo ɗauka a duk wata ministry na ƙasa ko na jiha musulmanmu suna nan da mukamai na banza suna bari ana fifita arna a kayanmu kwanan nan wani yaro ya kira ni yake bani labarin recruitment da aka yi na waɗannan 'yan sanda da abin da ya shafi harkar immigration harkar custom harkar kaza harkar kaza na rantse muku da Allah babu ɗaya daga cikin waɗannan recruitment ɗin da aka yi wanda arna ba su fi musulmi yawa ba wallahi tallahi yanzu haka akwai takarda a mota na a recruitment da aka yi wani bawan Allah ya bani na jami'an tsaro bangaren civil defense da aka ɗauka a jihar nan a jihar nan na rantse muku da Allah arna sun ninka musulmi yawa kusan sau biyu takarda tana nan a mota na duk wanda ya ce ba haka bane ya zo ya tunkare ni ka zo ka ce mun ba haka bane ina mutanenmu mu ina masu rike da mukamai a cikinmu ina waɗanda ake ba wa ofisoshin me ya aikinku da za ku dinga bari ana ciwo musulunci kashi a cikin ofisoshinku kuna da damar ku yi wani abu a kayi yau idan ka ɗauka cewa ma garin nan 50-50 ne tsakaninmu da su idan aka yi haka an mana adalci jama'a mu ɗauka cewa 50-50 muke da su ballantana babu shegen da ya isa dan uban shi kowane ne shi na rantsi da Allah da ya isa ya ce wai 50-50 muke da waɗannan mutanen in kuma ka isa ka faɗa muna da database ɗin muna da komai a hannunmu me yasa ake mana wannan iskancin ina kuke to ka ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ka kyamaci kafirci da kafirai ba don suna da dukiya ba ba ruwanka da dukiyarsu ba don suna da matsayi ba ruwanka saboda kin musulunci kyamace su amma kai kake taimakon su za ka gaya wa Allah ni ba ruwana wallahi haƙƙi na gaba daga cikin haƙƙoƙin da ke wuyanmu shine salati ga annabi Muhammad dole ne mu dinga salati ga manzan Allah wannan nassan aya cikin suratul ahzab aya ta 52 ko 56 ya tabbatar da haka Allah ya ce Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi Muhammadu salati ya ku masu imani ku yi salati gare shi ku sallame zuwa gare shi ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Amr dan As manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗin kwatankwacin abin da yake faɗa idan kun gama ku yi min salati manzo Allah ce domin duk wanda ya min salati kwaya ɗaya to Allah maɗaukakin sarki zai masa goma sannan ku roƙa min wata matsayi a lahira domin wannan matsayin wani matsayi ne wannan wasilar wata matsayi ne a aljanna ba ta dace da kowa ba sai ga da wani bawa daga cikin bayin Allah annabi ya ce ina fatan in zama ni ne mai wannan matsayin don haka duk wanda ya roƙa mun wannan matsayi manzo Allah ya ce ceto na ta tabbata a gare shi a gobe kiyama annabi Allah ka sa annabi ya cece mu ita ce addu'ar da ake yi Allahumma rabba hazihi da'wati tamma was salatul qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من كرنت تا الوجز إيانا إن كقارا دوانا أبو كاكارو بدعا ذاك جوابي أبو بكياما سي إنك لا تقلف الميعاد سي إنك واتيتي واتيتي دب بيتبت با بيتبت با كسيا إيانا مستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا كركا يدك بشي daga iya inda annabi ya tsaye da kai to kai ne ka zama cikakken ahalus sunna abu huraira Allah ya hada mu da shi a aljannar firdausi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban duk wanda ya min salati kwaya ɗaya tak Allah zai rubuta masa lada guda goma abu huraira dai har ilau yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari sai ya amin amin amin har sau uku da ya sauko sai suka ce masa ya rasulullahi kai wani abun da baka taba yi ba matakalar farko da ka taka ta minbari ka ce amin matakala ta biyu ka ce amin matakala ta uku ka ce amin me ya faru sai manzon Allah ya ce jibril ne ya zo ina taka matakalar farko sai ya ce Allah ya turbuda hancin mutumin da ya riski iyayensa ko ɗaya daga cikin su suna raye uwarka ko ubanka ɗaya na raye ko dukansu amma baka yi musu da'ar da ka samu aljanna ba annabi ya ce aljibril ya ce in yi addu'a Allah ya turbuɗa hancin wannan mutumin a cikin wutar jahannama ka yi hankali da uwarka ka yi hankali da ubanka ka yi hankali da iyayenka ka yi hankali da wanda suka haife ka ka bi su daidai gwargwadon iyawarka cikin duk abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa sunnar manzon Allah ba wallahi in ba haka ba wannan addu'ar ta manzon Allah ya ta kama ka ka ji waye ce ayi addu'ar Allah waye mai karɓar addu'ar Allah waye addu'ar Jibrilu waye ce amin annabi Muhammadu kai kana ganin akwai wani wanda ya isa ya hana wannan addu'ar karɓuwa akwai wanda ya isa ya hana wannan addu'ar karɓuwa to kai hankali annabi ya ce Jibrilu ya yi addu'a ya ce duk wanda ya wayi gari mahaifiyarsa da mahaifinsa suna raye ko kuma ɗaya daga cikinsu ko uwa ko uba amma ya sake ya mutu bai yi aikin da zai samu aljanna ta biyayya su ba Allah ya turbuɗe hancinsa a tsakiyar wutar jahannama Allah ka sauwaƙe Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka ba mu iko da damar biyayya ga waɗannan dattawa ya Allah Allah karka amsa wannan addu'a akan mu ya Allah Allah ka tsare mu daga aikata wannan mummunar aiki abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Jibril ya sake cewa ragima an ku abdin Allah ya turbuda hancin mutumin da da kada Ramadan wata Ramadan ya shigo wa lam yukfar lahu an baya sake ramadan ya shigo in ji manzon Allah walam yi kufar lahu amma ya sake har ramadan ya fita bai yi aikin da za a yi masa gafara ba Allah ya turbuɗa hancinsa a wuta jibril ya addu'a manzon Allah ya sake cewa amin abu na uku manzon Allah ya sake cewa jibril ya yi addu'a ya sake cewa ragi mu'amfin ri'in Allah ya turbuɗa hancin mutumin da zukirtu indahu zukirta indahu aka ambaci sunanka a gaban shi falam yusalli alaika amma ya ƙi maka salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين انك حميد مجيد الله من توبك يا جمانا الله كيفهم الله كفري من دغا هلكا كرما كو بابا الله كدورا ما اكن ديدي والله يا الله duk abin da muke faɗa mutane muna so mu fi su aiki da wannan abin Allah ka ba mu wannan dama Allah kar ka hana mu alherin abin da muke wa'azantar da wasu ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما واتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله